muna kaskanta ne idan ba mu yi mata kallon kaskanci ba muna wulakanta ne idan muka yi mata kallon mutunci cewa yi in ka ba ta ajiyar ruhinka za ka dawo karbe shi in ka ba ta ajiyar imaninka za ka tashi da shi in ka amince mata ba za ta kunyata ka ba in ka yarda da ita ba za ta ci amanarka ba to daga sadda muka yi haka to a lokacin mu kuma sai mu zama kaskantattu saboda mun yi dabarar rashin dabara mun zuba kwanmu gaba ɗaya a kwando ɗaya mun tozartar da rayuwarmu to amma kullum abin da ake so ka zauna ka kalli duniyan nan a matsayin inda 'yar wulaƙanci ba kamar duniya domin kai ka san dai shi dan adam duk rashin mutuncin shi akwai rashin rashin mutuncin da baya iya yi to amma duniya ita kuma ta fi mara mutuncin rashin mutuncin mutane rashin mutunci kaga yanzu za ta iya duniya za ta iya kana cikin masallaci ta kira ka ta ce nan yana ne ka ce nan masallaci ne ta ce ka ce a wani gari ka ce a Zariya. to zan taimake ka sai ka koma harami kan kaman development ne ko an samu ci za a samu ci gaba daga masallacin khamsu salawat ne ko na juma'a a zaria almasjidu da zakzaki za ta mai da kai masallacin alharamul makki to ta rabo ka da zikirin da kake a nan ta ce maka to ai ka ganin ma fa in kai ladar ba yawa kake da shi ba amma can fa za ka ninki dubu ɗari don ta ziga ka ta daga kai ce to ba ba ba ba mota za a ba ba a jirgin kasa za a ba kai ba ma a jirgin sama za a ba saboda yana da hadari a drone zan kai ka drone shine wanda ya fi ya ya fi jirgin sama sauri awa ɗaya da rabi kana makka kawai ka ganka bulka bullo ka shiga harami to amma za ta iya kuma in ta dauke kuma za ta kai ka makka daga nan ta ce sai ina ka ce madina ta kai ka madina ma ka yi ibada ina kuma ka ce to kana so ka je baitul maqdis ka yi ibada ka yi ziyara ka yi siyaha duk za ta kai ka to wata rana kuma za ka iya ta to za ta kai ka nan kana so ka zo najeriya ka yi zumunci saboda ladar zumunci ce maka kwarai yana da kyau sai ta kawo ka najeriya ka ce to sai harami kuma ka ce ba matsala hau sai kun hau an yi sama ta zame ta ce maka to ai kai ka yi expire a sama ko a ina za ka faɗo babanta ta gama da kai kuma ba isa ba kafin ka faɗo ta duro masallacin da kake wa sallah sai ta fito ta an ta zo za ta ce ne ai limamin nan da kuke bi matsafi ne ga shan a sama ku je wajen filin idi yana nan zai faɗo ya yi tsafi shaidan ya ɗauke shi tsafin ya karye a sama kana faɗa ya ce ashe liman to sallar shekara talatin ba sai an sake don ba tsinanne ba halakacce ba zai baka haka duniya kenan shi yasa ka duba yan siyasa ba ta kyale ba ta kyale yanzu ba kwanne aka nuna maka shi sai ka yi addu'ar kada Allah ya mai da kai shi ya rike duk mukamin da kake da su a siyasar nan ya yi kansila ya yi shugaban kudin hukuma ya yi kwamishina ya yi mataimakin gona ne ko ya gona ko ya minista ko ya jakada ko ya sanata ko ya rin amma yanzu yana nan a wulakance a wulakance jaridu lokaci ba lokaci za ka san hakaito tarihin wani wai babba a da wulakantacce a yanzu to ana so kullum musulmi ya tsaya ya kalli duniya a matsayin wulakantacciya kaga yanzu misalin da za mu bayar wanda za ka iya fahimta sosai ka gane shi ne kaga ba na jin a nan ɗin nan a cikinmu akwai wanda kashi zai yaudara ka shafa shi raƙidi ka shiye maka wayo ya zo a kwalbar turare ya zo a turaren wuta amma shi ne kashi wani iri ka shafa me yasa ba za ka shafa ba saboda kashi a kwalbar turare bai canza mushi komai ba na larabawa huwa huwa dai to duniya ma haka ake so ka fahimce ta muguwar za ta iya fito maka fata addini ta kai ka tabaru ta cusu da addini za ta iya fito maka a mukami ta kai ka tabaru za ta iya kokari ta hudo maka ta kyau can halittar da Allah ya maka bayan sai maka addinin bayan ta maka addinin ba amma za ta biyo ta cuce ka da shi ta halaka ka da shi ba ita baka mukamin ba ba ita baka dukiyar ba ba ruwanta amma dai da su din da ba ita ta yi ba babu hannunta ba gudunmawarta kuma ta halakar da kai to wannan dai taken shine at-tafakkuru fi haqaratid dunya mutum ya rika tuntuntuni game da wulakantuwar duniya naga ce maka me yafi komai kaskanci kace duniya me yafi komai wulakanci duniya wane ne babban mayaudari kace duniya waye mugun aboki kace duniya da ciki muke rayuwa bayan da muka iya da ita awoyinta muke kirga da sauransu kama babu mai babban mayaudari ya irin ta shi yasa qur'ani ya gama mana komai game da duniya wama hadhihi alhayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna ad-daral akhirata lahiya alhayawan law kanu ya'lamun wa alamu annama alhayatud dunya la'ibun wa lahawun wa zinatun watafahurun bainakum watakahurun fil amwali wal auladi ita kadai ce duniyar kawai ta zo ta ta kai ka tabaru ta zuga ka ta yi waye ta yi waye da za ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya ba mu kyakkyawan misali da malam ya kawo ana na duniya wanda misali ne da malam yake cewa an kai mafura wajen cin rashin wayan mutum ya gane wace ce duniya haka malamai ba abinda ba su faɗa ba game da duniya za mu ɗanji wasu maganganunsu haka mawaƙa hatta mawaƙa tun a jahiliya kawai za ga mawaƙi wani ma jahili ne wani ma ba abinda ya daji da musulunci amma hankali shi na da hankali kuma yau da kullum ta nuna mashi duniya mayaudariya ce akwai wanda yake cewa ala innama duniya na baratu aikace kaga duniya bishiyar aika ce asalin aika duk wata irin bishiya da a kasar hausa ake ce mata kadaura irin katuwar bishiyar nan to amma kuma aika din suna fassara ta da wani nau'i da ke shiga bishiyar shine irin bishiyar gawo an gane gawo ko shine misalin da hausa ke bugawa gawo bai bushiya bai kakaba gaba daya bai kuma yin ganye gaba daya kuma tushe daya in ka zo ka bullo ta kudu ka ga yayi toho a ka bullo ta arewa ka ga yayi toho kana bulla ta kudu sai ga ya kakkabe shi haka yake yi nan na fara kakkaba ta zai fara toho to ita ce bishiyar aika sai mai waƙar ce idza zarra minha janibun jaffa janib in can ya fara toho to can kuma zai fara kakkaba kuma a kowa haka take kaga sada ta buɗa maka can ko asara ta take so kai asarar can take so kai ta ce to kai yanzu yadda za a yi ka shiga harka kaza sai a buɗa ma sai ka bacca shi ne za darra min ha janibun jaffa janibu ya ce iya daru mal'amanu illa faja'ibu ya ce ita ce ba komai ba ce face burace-buracen mutane a ciki illa faja'ibu wasu abubuwa ne wanda ko su faru kwatsam ko kai ka bar su kwatsam a haka ake yaddaru mal'amalu illa fajayibu alaiha walal ladzatu illa masa'ib ita kadai ce gidan da ni'ima kuma ta zama masifa ni'ima ce amma ta zama ka masifa zaga akwai bala'in da marasa lafiya ba sa fadawa sai lafiyayi ba cin amanar duniya ba kuma ina da lafiya ki ware wata masifa ki auka mana ki ce ta mu ce akwai masifar da sai masu mulki ke fadawa kuma akwai masifar talakawa da ka gaba ka da kokobo to ka yi a hankali rami ne duniya ta haka ma kuma za ka iya fadawa kuma kana samun kudin sai ka rika wancan sai ka haka sabo shi wannan sabon da ta haka bai gaza naɗa zurfi ba ko bai gaza shi mugun tanadi ba to da haka duk bala'i ne da ka fara kashe kuɗin kuma za ta iya rufewa sai ta haƙa maka wani daga kana ta kashewa yauke to wannan wato shi na Allah ko to ba za a haƙa mai wani sai ta haƙa maka wani in ta tashi haƙa za ta iya haƙa maka ramin da ka kashe kuɗin a masallaci ana ta maka addu'a amma ka fada saboda muhimmu ka gabatar akan ahammu sai ka je lahira ce ya haka ka ce ya haka a ce to ya ba haka ba alaiha walal lazzafi illa masayib shi yasa wani mai waka ya siffanta ta da mushi in kana so ka morewa duniya ka ban mushewa ma hiya illa jifatun mustahilatun alaiha kilabun hammuhun nastidabuha yace wa ma hiya duniya ba kamar mace illa jifatun face mushe ne mustahilatun wulakantaccen mushe ma kaza mushe ma akwai mai daraja yanzu mushen akuya yana da daraja a iya cire fatar a yi amfani da shi ko kama mushen jaki ba ko kuma mushen akuyar da ta sha guba mushe ce wulakantacciya ya ce alaiha kilamun kaga wancan mushen karnuka sun kewaye ta ci hammuhun na ce zabuwa kowa a cikin karan so yake ɗiba rabin shi duniya da mutane kenan ta ce fa'in ta ci ta in ka kaurace wa mushen can kunta silman da ahaliha sai ka zauna lafiya da yan duniya yanzu a cikin muna akwai da zaga ba a taba kai sunan shigun boka ba saboda me baka tare wa yan duniya kowane fage ba kai dai ko ta katin da biya baka da shi ai daga naki fara rigimar ko yanzu ka ce kana sa bet ran zuwa rana ya ce gun boka nawa za ka ka a ce a duba mana me sa'a ne me sa'a ne a fara aiki a kanka ko kuma a fara kiranka cewa ni ma zan janye in ban maka duniya ce ta hada baki da su aka kafa maka rani to haka duniya take yace in ka kaurace mu duniya kun ta silman da ahliha sai ka zauna lafiya da yan duniya amma wa in takatare ba in ka ce kai ma sai ka je ka diba da banka na za a ka kilabuha karnukan da ke cin wannan mushe sai sun yi fito la fito da kai kuma za su iya gamawa da kai to da dan duniya rai ba komai bane ne dan duniya a wurin shi lahirar ma ba ita bace manufa a samu duniya yawa ya je lahirar ya gani kaga wayannan duka wasu ne daga cikin maganganu da mawaka tun a jahiliyar su ma suka yi wanda yake nuni ga wulakantar duniya to bari mu karanta abinda Ashekul Munajjid ya faɗa yace ka yin tunani game da kaskantuwar duniya hatta ya zula ta'alluqu biha har ratayuwa da ita ya gushe min kalbil abdi daga zuciyar bawa in ka samu alkalami da takarda ka ba mutane ka ce kowa ya rubuta shi a wurin shi ne duniya za ka sha mamakin rubutun da zaɓi kuma menene samun duniya duk abin da ka rubuta a matsayin shi ne samun duniya dan baka samu wannan abun bane dan baka same shi bane wallahi dan baka same shi bane dan wannan abun da ka rubuta kace in dai mutun ya same shi ya samu duniya to a cikin wanda aka ba takarda akwai wanda yana da dubun shi shi kuma ya rubuta irin naka yanzu akwai ina ga wane ne ko kan mai kudin nan kaman otedola ne ko shi ko wani babban mai kudi masu harkar mannan na kasan nan wata yan jarida na hira da shi suke cewa me duk duk duniya me ya fi kwanta mashari me ya fi sa mashi natsuwa sai ya ɗauko masa tarihi ce lokacin yana yaro ya yi zaton kuɗi su ne kwanciyar hankali da ya yi kuɗi sai ya ga kwata-kwata ba kwanciyar hankali a kuɗi daga nan ya zauna sai ya ce to yana ga mulki ne sai ya faɗa harkar mulki da ya samu mulkin sai ya fahimci babu shi a ciki ya ce daga bayan sai ya zaton a yana ga kwanciyar hankali tana cikin yawon shakatawa ne da zuwa wuraren nishadi ya ce sai ya shiga duk inda ake yi a duniya zai ci duk wani masu tafiya daga nan kasar sai kallon kwallo ko sun fi ka tashi hankali kai kuma da ka kalla a tv to ka fi ni tashi hankali ni ko ban kalla ba ko ko ba ka bane wai wai wai wai wai Morocco ta bile Najeriya na gona ta kwallaye sai ai kibban ya ni kuma ina ta addu'a ma a fitar da su ni ni abin da ya kare ta addu'a ko kudin da wancan mai buwa ya fitar an mafarkin su da rike yanzu a haka in Allah ya ba za a ci ba har addu'a na roka amma ban faɗan me za a yi kada in yi kuskure in fada masa masu abin kawai kawai ina farka da an ce ayan fitar da Najeriya kai Allah kai Allah ka kai mana ya fi dubu Allah Allah ka shi yasa nasiru sarkin waka ya ce to an fitar da yan kudu buwa sai ya dawo da kudin arewa ya mana hidima haka ya faɗa suna ta zage shi magana ce kuma ta yi tim ɗin gaba ɗaya ba ɗan arewa dukkan tim ɗin ba ɗan arewa ka zo ka ce za ka ba su dala miliyan ɗari biyar duk ƙwallo ɗaya kuma in suka ci dala miliyan dala dubu hamsin kuma in suka ciwo kofin za ka ba su dala miliyan ɗaya dala miliyan ɗaya fa 1.5 biliyan na ba ma 1.5 biliyan ba ne ba eh 1.5 biliyan can kuma an ba su naira miliyan 750 in ka haɗa kana da wajen biliyan biyu da kwata banda duk kwallo daya sai Allah ya taimaka kawai sai aka ce su dawo Najeriya kila za a fara sanyi a ta to yanzu kaga kuma ga kwallon ta zo ta haɗe dan naga wani na cewa to su kuma yan dariƙa yanzu an buga masa kai kwallon ce tsakanin Morocco ta Tijjani da Senegal ta Inya gaskiya ba an faɗa masu kashi sai dai na zan ba su shawara ko su shiru kawai to da oga da ogan shi duka suka zaka gaskiya an buga an haɗa masu kashi kaga da najeriya da misira an ce kowa ya koma garinsu mu su dawo nan ana ɗan sanyi-sanyi mu shashe tare su sare shakallo to za ka ga duk abin da kai ka hararo shi ne samun duniya to za gama shi ba ne to shi wancan mai kuɗi ya ce sai ya tsammanin a yawace yawace ne gaba ɗaya fahimci ba a shi ba ne ya ce da ya fahimci gaba ɗaya ba wani abu ya daga duniya ya ce sai ya ke tambaye shi to shi yanzu me in ya tuna yake karanta mai ya ce abu ɗaya ne akwai wata rana wani abokin shi suna zaune haka sai ya ce ranka ya daɗe akwai gamayyar kungiyar guragu akwai gamayyar wata kungiya masu taimakawa gajiyayyu to suna da guragu da irin masu hannu daya da nakasassu yace ya kamata ka kawo gudunmawa a basu yace to ka je ku yi lissafi kina ka je ka lissafa za a sai mu su kafa za a sai mu su hannu da dai wasu gaban sa haka da aka tsara ya zo ya kawo mashi bil yace gashi miliyan kaza ne sai ya kirga kudin ya bashi yace ka je ayi aka je da aka siyo kayan da kungiyar ta gama shiryawa sai aka samu shi wannan tag party wanda ya tsanin da aka ce to da Allah ka gayyato oga yadda ya same shi ce kungiyar nan ta ce tana so ka zo yace an shi ba sai ya zo ba ya matsa mashi ya zo shine sai ya daure ya zo yace ya zo wurin a gaban shi aka gabatar da shi ya rika mika musu sai ga wani na kuka daga ƙarshe aka gama aka sa wani ya jawabi kalaman da suka yi ya burge shi to ya ce abinda bai mantawa wanda shi kadai ne kwanciyar hankalin shi a duniya sun gama abin ya zo zai fita cikin guragun da aka ba kafa kawai sai wani ya riƙe kafar shi kawai yana kwalla sai ya maza ya duka ya ce akwai wani abin da ba a yi maka ba ne ya ce ba abin da ba a yi min ba ya ce to menene ya ce ina fatar mu haɗu da kai a aljanna kawai shi ke sai ta ji kafar shi wuce ya ce to wannan abin shi kadai ne kwanciyar hankali a duniya kuma in kana lissa masu kudin kasan nan ka sa mutum goma da shi a ciki amma ce ba kwanciyar hankali ka samu masu mulki yana ga sun sha faɗi sai sun sha magani suke bacci allurar su daban ce tana nan mutanenmu yan uwa da kanni da ke yan shaye-shayen nan rena masa hankali ake yi da ake cewa suna shaye-shaye ba billahi zai na hankali yake saman ma ana sha kawai ga kaɗe ma mai ba wani ta sha ba ne su can suna sha da lati ne sunan ba lati kawai shi ne bambancin amma a saman ma wani sai ya zuka wani ma mai tsadar yake sha wani ba busa ɗaya ba zai iya tada miliyan biyu ba nan ku ya wuce dubu ashirin ne a sati masu arzikin kenan ko masu arzikin kenan bai wuce fasa kwallon maganin ta yi ɗari bakwai shanye ba ita mai murna ya sha mai ƙarfin ta talakawa to kaga a ina to za ka samu kwanciyar hankali sai abin Allah kawai shi yasa masu imani su kaɗai ke da kwanciyar hankali wannan kalmar da wannan matsayar har kafirai sun yadda sun ce ba masu natsuwa da kwanciyar hankali irin musulmi to da in ka zo ka kalli yadda muke rayuwa abin zai burge ka yanzu aka ga a cikinmu wani zai taso mai wasan kasa tare a yi tsalle-tsalle tare kila ma gidanku zai rika zuwa ya ci abinci wata na Allah ya ɗaga shi ya gina gida ƙatan gida ya je hajji ya aure da jari da albashi kai kuma kana na a gidan gado kuna ta rigima da manyan yayi kaka da falo ɗaki uku kawai ka tare wai dole ka sake ɗaya wani zai ƙara aure kuma wannan abokin naka idan ya zo ya ce maka gashi ya zo kuma ka je har gida ku gaisa kuna raha in a da'irar arna ne da tuna an rusa gidan da ya gina da an kona motar da ya saya ko bai sai shigo garin ba amma mu za a ga muna da shi ya fi miliyan ko ba ma damuwa saboda mun san Allah ne ya tsara haka ko mun sallama to wannan ma ni'ima ce da shi yasa an kaga wani ya je hasadar wani a bai da imani ne inda imani mai na kai munasada bayan rabon ka na zuwa saboda mu mun yadda akwai ranar babbar rabo su sa ya shi yasa Allah ya zo maganar kafirai masu shiga wuta sai ce malahum fil akhirati min khala ba su da rabo a can khala na duniya kawai suke da shi ko nasib a duniya ba su da khala a lahira to malai yake cewa mutum ya rika tunanin kaskancin da duniya ke da shi hatta ya zula ta'alluqu biha har ratayuwa da ita ya gushe min kalbil abdi daga zuciyar bawa qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wa mal hayatud dunya wannan rayuwar duniyar ba komai bace wannan wani salo ne na zance da ake ce mashi kasuru an kai makura wajen kora abu kenan wa mal hayatud dunya rayuwar duniyar nan ba komai bace illa mata'ul ghurur face kaya ne na jin dadi amma na ruɗi tafi kama da kawalwalniya irin hasken da akan hango a saman titi da tsakar rana har kai tsammanin ruwa ne amma idan ka je Allah ce ba za ka samu kawai ba ba ruwa ba ne to ita rayuwar duniya rayuwa ce ta rudi in ka biye mata to za ta kai ka tabaro idan kuma ka saki jiki da ita to dai shi kenan wannan shi ne wani bangare ne na na wasu ayoyi kamar guda biyu nan ya sa mana wace sura bai sa surar ba amma akwai a suratul hadid ko eh da mu annamar hayatud duniya lahawu wa la'ibu wa zinatun can da ya je karshe ce wa malhaya wa malhayatu duniya illa mata'ul ghurur to yana da sai kuma a alu imran ko kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum ah kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur ana kauna kan su biyu ne a Qur'ani da Alu Imran da kuma Al-Hadid rayuwar duniya ba komai bane face rudi rudi shi yasa za ga a kasashen turai masu kuɗin da suka tumbatsa sai sun yi harkar fitsara yanzu wata fitsara da ne ita ke garawa a duniya manyan masu kuɗin duniya ke yi shiga wurin kawai wajen miliyan ɗari biyu da hamsin za ka biya kawai wai abin da ake yi a wurin waya ɗan samu sassaucin rayuwa shine ‘yan mata suke shiga wurin, budurwa ta je daga ita sai fan teburi daya, sai ta kwanta, sai wani cikin manyan masu kuɗi ko celebrity sai ta buɗe bakinta sai ya mata fitsari a ciki sai ya ji Yanzu shi ya fi komi garawa a duniya, a wannan 2025 zuwa 2026, kuma ‘yan matan na shiga ya masu kyakkyawan biya, wani kuma zai ce kashi zai, shi kuma kuɗin shi daban. ita kuma sallamar ta daban ejan kuma cajin su daban yana nan suna yi kudi ake biya musamman a tafiya saboda shi kare da za su yi in yi wannan fitsarin a bakin wata sai ji daɗi to shine ya dan samu ɗan natsuwa ya dan sace daga kuncin duniya bayan sace ɗaya kuma ya sake kumbura to amma kaga shi ko musulmi ba ala bi zikrillahi da kuma innal qulub dama a ɗakin ka ma kana cikin bargo ana sanyi sai kai zikirin lahi shi ga zaga masu kudin mu mawadata su kuma da yi wa addini hidima da da shi ni kuma da shi suke samun natsuwa da shi suke samun natsuwa kaga bambanci tsakanin musulmi da da kafiri wa qala annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi amincin Allah tabbata a gare shi ya ce wannan hadisin da malin ya kawo anan har waito shi ta hanyoyi da dama mafi yawan hanyoyin za ga suna da yar kura da kuma dan abun suka da malamai suka ce hadisin bai inganta ba lura da shi ta nan bangaren to amma dai wannan lafazin da ya kawo anan lafazi ne da yake ingantacce ko malamai sun sallama game da shi za ka bai da kula kamar yadda ya kawo nan mala albaniya cikin asilsilar sahiha ya inganta shi a mujalladin shi na farko annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna matma abni adama lallai abincin da dan adam yake ci ka duriba lidunya masala an buga misalin duniya da shi wannan abincin da muke ci to an buga mana misalin duniya da shi fambur ma ya karujin min ibni adam misalin shine ka duba abin da yake fita daga jikin dan adam in ya ci abinci wa inna qushahu wa milhahu kuma lallai wannan kalmar ta al-qushu kalma ce sulafiya zaka iya karantawa da al-qashu alƙinsu kuma alƙutsu duka ma'anar tana ba da ɗaya in an ce alƙutsu shine dangin kayan yaji da ake sawa a girki to da aka barkono ya shiga tarugu ya shiga shambo ya shiga citta ta shi duk wannan dangin yaji yajin kayan yajin nan dukkanin har suka nan bare in ka dunkule su ana ce musu alƙutsu sunan su da yafi shahara shine ana ce musu attawadil dangin citta kama dai in aka faɗi alƙudhu da yanka ce at-tawabil sunan citta ka dauka ana ce mata at-tawbal kuma ana ce mata az-zanjabil wanda shine qur'ani yazo da shi ko to nan dai abin da yake nufi wa inna qudhahu domin kayan miya na girkin da kaci wa milhahu da gishirin da aka sa shi a miya kada alima ila ma yasiru shi mutun ya san inda ya koma wanda wani misali ne ya buga abinda yake nufi shine an ce wani cikin sahabbai ne yazo ya tambaye shi ya rasulullah wai menene misalin duniyar nan yace ya kake yin abinci sai aka nemo kayan girki a hada a ci a ji daɗi ce to ai misalin duniyar da kake tambaya na a cikin abincinka in ka fahimci wancan abincin da yadda yake karewa to za ka fahimci duniya da take karewa mutane to shine sai annabi ba shi misali ce kon gurma ya kharuju min ibn adam ka kalli abin da yake fita daga dan adam in kaga mutun ya ce zai shiga bayi ka koma baya da awa biyar shida bakwai goma abinci ya ci to yanzu ka koma can lokacin da ya ci abincin wani irin abinci ya ci kila Mr. Fix ya ci abinci ko kila manya-manyan hotel-hotel din nan na duniya wanda za ga masu kuɗi yanzu har wani a wani hotel a Dubai da wani a Turai irin wanda ake shi a cikin teku har ɗakinka a cikin teku za a yi da gilas sadan kana kallon dabbobin cikin teku suna yawo kana yi kana ɗan jin daɗi kana samun wata ɗumani na su so da ba ɗumani na a rayuwa za ka ga a ce kwana ɗaya za ka biya miliyan ashirin fanai za ka biya miliyan ɗari biyu da nawa ne kan ɗari biyu da hamsin kwana ɗaya sai ka biya kwana goma bidan biyu da rabi kenan ba yawa su a wurinsu ya ga wasan kifi ya ga kada ta wuce ya ga macijin waye ya zo yana shafar abin kai kuma kana ta yawon ka ga gadon ka ga intanet ga waye ka kai sati ka gama ka fito da ana neman nasuwa ne kuma ba ta ba ta amma fito daga ruwa kawai a dawo tudu eh da natsuwar a ruwa amma a tudu ake samun network din ko ayi imani to annabi ya ce in ka kalla farkon da sanda zaka ci abinci zaka ci abincin kana jin daɗi za ga wani har ka kora kuda in yazo zai dan taba ko ka kora almajirai masu jiran sudi ka kora yan sa ido kana ci kana wani jin daɗi wani har da santi wani har kyauta yake sanda yake ci abincin ka abincin nan yayi daɗi an baka kaza to bayan awa shida mai zai faru abincin ya lalace za a je bayi farkon abincin dadin tsiya gare shi amma ƙarshe kuma wari yake da shi to ita ce duniya farkon ta za a ga kashi za a kana jin daɗi an gama digiri an samu jari an samu ofis a duniya na yi da mutum ai kaga a jahannan zai wuya ai wani abu ba ba a sanar da ni ba kuma zai yi ba sun kisa wani shi har daji yake ji a haka shi a wurin shi karama ce a ce kowa zai sha aji ta ya faɗa maka a yi na ga iya wulaƙanci ka gama samu a duniya ko ta abin da kwanan ya faɗa maka yanzu gobe daura wani nawa kake da shi 65 kenan dan kana da 20 ba yawa dan za a yi 200 kila za a yi daura wani gobe ya kai 200 a zariya ko to kaga dan faɗa maka 60 ba ba ba ne amma a ce 180 duka an gayyace ka wai saboda farin jini a yana ga saboda masifa ne wani kuma sai ga yana ta faɗa wiwa ne zai aure wai bai faɗa min ba domin bai laifi ba suna rayuwa ba in ya faɗa maka me ya ribar takeaway ɗaya za ka zo ka karɓa kuma shi ma wanda zai samu ba za su isa ba in ba a gaya maka ba a rage yawan takeaway ba alheri ba ne daga ba za a baka hakuri a ce addu'a kawai ake so sai kai Allah ya sa albarka shi kenan za a ga kuma malam guruntu ya faɗa wata magana ta hikima ita malamai kan faɗa cewa karkai fada don mutum bai gaishe ka rannan ya zo ya sallama a gida ne ma wata bukata a wajenka bai laifi ba a kwanaki da bai maka sallama bai da bukatar ka kuma sunna rayuwa ce ba kowa kake da bukata a wajen shi ba to yau ce bukatar ta taso da yau ne kake da amfani a wajen shi in ka kore shi baka san duniya ba za ka ce kowa sai yayi da kai kar kuma ka ce mutane sai su ta maka mu'amala ba dan Allah to kai so kake komai ai maka dan Allah kai ma ba dan Allah kake mai wasu abubuwan ba yanzu tafiya ka da kake goyen ba dan Allah kake goyen ba ta in ba haka ba a jawo ayoyi a ji inda ta ci da inda ta fadi a ga aljanna za ka yi ta ko wuta in ba za mu wuta za ka duk ana tabawa to karka damu ba ba dan Allah mutane sun kawo abubuwan ba a masu bukatar ka za su zo su yi mu'amala da kai radda suka gama ka ji shuru yanzu misali a ce a baka shugaban kasuwar sabon gari yau ba za ka iya bacci wa waya kawai wanda zai ta kiran ka murna ai kwanakin ka bara waccan mun hada umara ina ta gaishe ka baka lura ba ba sai ya ce a gaishe ka ba yanzu yana da bukatar ka kawai me sunan kai sai radda ka sauka kuma in ka gida ma ka canza waya dan da wayarka da sabuwa duk daya ba za kira ba da taka da mara network da flashboard da ba wanda zai kira ka to kuma sunna ce ta rayuwa kuma sabon da aka kira to wa zai kira ka rumfashi za kwace dalla to za ka iya kwato fashi rumfashi aka kwace kujeru in za ka kira wanda ke da fawa ne ko sai ka kira shi a ratu kai ma a kwato maka to ya ce farkon duniya haka take akwai ta magana ƙarƙashin wannan hadisin da da wannan ya faɗa al'imamu zamakshari yake cewa ma'ana wa annal mas'ama shi abinci wa in ta kallafa insanu ta nauwuka fi suna'atihi wata tsayibihi wata hasinihi duk yadda ɗan adam ya kai ga gyara abincin da zai ci fa innahu la ma'alata a'idun ila halin yustaqada ba maka wannan abincin sai ya je yanayin da ba a kaunar shi abincin da kai kashe miyagun kudade kuma shi zai koma a yanayin da kai da ka kashe kudin neman tsari kake da shi to duniya kenan duk yadda ka kai ga ganin ta yi maka komai to kuma sai ta munana maka munin da bai gaza na munin kashi a wajen daddaɗan abinci ba mai daddaɗan abinci ba ya ce fakaza duniya haka duniya take almaharusu ala imaratiha wadda mutane muke so mu riga raya ta wa nazmi asbabiha da kokarin tsara yadda za a same ta raji'atun ila al-kharabi wa idbari ko ka ki ko ka zo za ta juya ta bakka ko kuma kai ka kare ka batta akwai wata sunna da ni ina aiki da ita mutum ya ce ko ni sai an sa kana so ne kawai ka wahalar da kanka duk abin da ka ji an ce in ba ka ba zai yiwu ba yaudarar ka ake so a yi akwai alamun an ganka wani mahaukaci mahaukaci ko wani gaula gaula ba abin da ba za a yi ba a duniyar nan in baka in kuma kana so mutu ka gani a yi in ba ku wannan tafiyar ba za ta yi ko wallahi tallahi ƙarya ne ka mutu ka gani in an yi maka gata a daga tafiyar daga litini da koma alhamis an gama uku kuma sai an ji za a gun gwamna kai ne ida an gama rubutawa to gashi ranar kuma kare su sai fa an je shi gwamna dama wanda ya sa hannun takarda ba zai ce ya mutu ya ce ok to one minute silence a dan mashi shuru na minti daya ta dan yi shuru inda inda arna ma su haɗo ka da Allah a haɗa ka da Jesus ka mutu kana kabari ana Jesus ya shigo ya sa hannu a yafe maka a ce ka san shi ne kai ma shi kai za su haɗo maka rigima so haka komai zai iya yiwuwa ko baka abinda ba zai yiwu ba in baka shine ayyukan wajib wajiban da Allah ya dora maka sallar ka ta wajibi in baka yi ba ba wanda zai maka kuma in baka ba ta amma duk wani aiki ina yasa ko aikin ofis kake kana gajiya rufe da ka gaji ka rufe duk wanda zai fada gobe kana mutuwa za a ba wani wurin wani lokacin ba da ranka ba ba an shayi ba sai ka zo za ka yi fakin wajen da ya ce an nada wani ɗazu yanzu ka koma ta firabir marasa rumfa sun canza maka ofis wanda aka sa shi kuma kana kallo za ka yana shiga da alarmoni wai a yi sauka a fitar da miyagun al'amura da aka yafa a mulkinka kai kake jin su sallah amma ba sai da kai ba matsafi suke kallon ka in ka dauka da zafi hawan jini ya kashe ka a tallata sunan ɗinka a ɗauki matasa uku ko shugaban kasa ɗauki wannan ƙa'idar ya huta shi ma da ake bi ba shi ake bi ba ba ga wani hoto ba jonathan a bayan kashim shatima in ba duniya ba wanda irin wulakanci ne wannan number one citizen ya koma a bayan number two ka duba wulakanci ba ana makokarin a tattare shi tunda bayan an ma hana wai ya zo cikin kashim din an hana wani security secretarian ya hana ya babbake shi ma za ka yi ce wani Allah ya kara ne ya kai shi me ya kai shi kai ya shi ya kamata yanzu ya san duniyan nan ba wulaƙaci ko da ke kafiri ne abin sai ya ƙura'ani ba zai gane ba ba shi a tsohon alkawari wala sabu da ya kafa suke cewa fa shahawatu duniya fil qalbi ka shahawatil at'imati fil ma'ida kaunar duniya da sha'awar da muke sawa a zuci. bai da bambanci da sha'awar abinci a baki in ka ji yunwa zaka ji kana son abinci ko kuma kai zaka rika neman a ina zaka zubar da shi bayan ya lalace ya zama guba in ka bashi ya lalata ka kai ma wa sawfa yajidu al-abdu inda al-maut li shahawati ad-dunya fi qalbihi min al-karahati wan-natni wa qubihi ma yajiduhu lil-at'imati ad-dani'a idan tahat ila al-ma'idah yadda ka san wanda ya ci abinci abincin ya rike yana bukatar banɗaki yake jin warin abincin to haka wanda ya makale wa duniya lokacin barin duniya yake jin warin duniya duk wanda ya zo da suwara zaka tambaye shi kalma ɗaya mai zai ce game da duniya zai ce man Allah ya isa tsakanin shi da ita dai ne ba taimaka ba ce taiman komai amma abinda taiman a shi ta cuce ni abinda ta yi man ɗin ni a shi cuce ni to mai taimaka kowa da abinda taimai shi a wannan abin da taimaka ba taima wani ba kuma a shi ta cutar da kai to yanzu me za ka ce game da ita wani abu me za ka roƙa mata zai roƙi kawai Allah ya tsine mata za ka ce ya kake tsine mata ya ce manzan Allah ya fara manzan Allah da ya an karar da shi da ita ya ƙi kuma yanzu ya ɗauko hadisin shi yana kafa hujja da shi za ka ita ne duniyar nan ga yadda take annabi ya ba mu wannan misalin ne don mu fahimci ya duniya take rawahu tabarani fil kabiri wa huwa fi silsilati sahiha raqam wa nabi hurairah radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul naji manzon Allah kira da abincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa ad-dunya mal'unatun duniyan nan tsinanniya ce to manzon Allah ne ya faɗa kuma mal'unun ma fiha duk abin da ke cikin ta ma tsinanne ne ya abbara da ma maimakon man wadda take fa'idantar da masu hankali suka ce tagliban lil aksari saboda in ka tattara halittun da suke da ba su da rai sun nunnunka masu rai yanzu wani bincike da aka yi a 25 din nan sun ce an gano yawan halittu kwari dabbobi na tudu da teku an gano sun kai yawan ka rubuta ashirin sannan ka rubuta zero ashirin a bayan shi a zero kamar zero ashirin da hudu wadda shine kamar zai baka wajen septalion trillion so trillion so nawa nawa to shine yawan kwarin septalion guda ashirin septalion ashirin su ne wai yawan halittu wayannan duka halittun nan ka cire biliyan takwas su kadai ne masu rai to kaga yi in an ce wa ma fiha yayi sun sun nunnun ka mu yawa ninkin ba ninkin to duk abin da ke duniya tsinanne ne in aka ce banda me yake ce komai sai wanda annabi ya ce banda shi da masu ran da marasa ran da masu amfanin da masu amfanarwa da wanda ake gaba su da amfani da wanda waye amma ko komai na da amfani ba komai na da amfani karkai na wani dan siyasa a Kano nan nan giyar mulki ta ɗebe shi yake tawai shi bai ma san wai hikimar sa Allah ya halici guda ba ita lalle ka ga ji alaran ma baka tsaya karatu ba amma ko a bakara ba an faɗa farkon fara hadda ba ga misali nan da guda an bayar to kai duk kana ina wai bai san hikimar da ta sa Allah ya guda ba kuma daga faɗar maganar masu hankali ne suka ƙara gano hikima ɗaya ma hikimar da suka gano shine kudan ya fi uban shi hikimar farko kenan kudan ya fi uban mai magana lallai kam saboda kuda ɗaya fuffuken shi da cuta ɗaya fuffuken shi da magani shi ko baban shi fa in baban shi ya cuce ka cuce ka kenan sana lakan ne ya ja mu uban ai kuma kila kamar kumba kaman kayanta da abin da Allah halitta yana shi yasa ibn al-qayyim a cikin shifa'ul ali fil qada'il al-qadr wal hikmati wat ta'lil yace komai da ka gani akwai na alkhairi a tattare da shi komai da ka gani yanzu ma za ta iya harbin ka sai ka je likita ya ce ya ce ma kake da shi ka warke zuma da ta harbe ka kai ta kuka kuma ita zama sanadiyar warkewar ko kuna ma ta harbe ka tsakar dare ka kasa bacci ka ji motsin barawar roba-roban ka don Allah harbin kunama bai amfani ba harbin kunama ya biya tun da ba ta harbe ka ba kuma da ta harbe da an maka jaje da safe da safe an hankunan hannunka ya ɗike ki ka ce ai harbin kunaman nan da ji barawan nan da zana barin-barin mana fito ya gudu kaga kai in kunama ta harbe ka kaji zafi wani ta harbe ki ta koran mashi barawo to annabi ya ce duk duniya duniya tsinanniya ce kuma abin da ke cikin duniyan ma tsinanne ne sai annabi ya ce illa zikiran la abu na farko kenan sai ambatan Allah Qur'ani da karanta Qur'ani hadisai da karatun hadisai karatu na zikirori da karatukan mu na addini wannan duka sun shiga wa ma walahu sai abin da ya jibinci ambatan Allah kasuwanci bisa yadda Allah ya ce banda shi a ciki aikin gwamnati da ofis da kamfani ana yin shi yadda Allah ya ce banda shi a ciki harkar noma na rani da damina bisa yadda Allah ya ce banda shi a ciki soyayya bisa yadda Allah ya ce ita ma banda ita a ciki har soyayya ita ma inda an yi ta yadda Allah ya ce banda ita sai ce wa ma walahu biyu kenan ko aw aliman sai kuma nan ya rubuta wa ilman amma yake hadisin aw aliman ko kuma malami banda malamai a tsinuwa su da capital leta aka cire su au muta'alliman sai kuma dalibin ilimi daga nan annabi ya tsaya har yadda su bai kara na biyar ba kaga yanzu jam'iyyun siyasa wa ma wala ne in sun ga dama istin da addini ya addini ya ce sai su gina akai shi kenan su ma sun zama halittattu sun fita daga tsinuwa harkokinka na kasuwanci harkokinka na sana'ar hannu harkokinka na rayuwa duka ka gina su akan wa ma wala wannan hadisi rahu ibn majah wa huwa fi sahih targhib wa tarhib wannan hadisi yana cikin sahihu targhib da kuma sahihu at-tarhib to wannan shine magani na mutum ya nakalici yadda duniyar nan take za mu tsaya nan sai mu dan dubi abinda malamai suka ce game da ita duniya akwai wata waka da abul atahiyya yi shi abul atahiyya suna ce mashi sha'iru zuhudi wato mutum ne mai kalaman shi kullun cike suke da zuhudu zaka ji waƙoƙin shi waƙoƙi ne na tausasa zuciya wata waka ce baituka guda shida ana ga kamar su ne baitukan da za su sa ka fahimci duniya cikin sauƙi a tsarin waƙoƙi yana cewa na'ati ila duniya wa nahnu sawasiya tiflul muluki huna ka tiflul hashiya muna zuwa wannan duniyar ne wa na hannu sawasiya duk irinmu ɗaya an gane iri ɗaya sai ba da misali ce sai kulul muluki ɗan sarakuna da ɗan masu mulki kuna a nan duniya wallahi ka tsifilin hashiya yadda ka san ɗan dogari za ka da matar shugaban ƙasa in ta haihu da ɗan mafi talauci iri ɗaya aka zo kowa bai zo da komai ba kowa ba komai ya zo abinda kuma ka gani a jikin jinjirin mr president ko mr mr waye haka za gani a gidan a jinjirin mafi talauci hashiya din su ne dogari ko kuma duk wani dai na ƙasa to shi ne ake nufi ya ce wani gadirun duniya wa nahnu kama tara mutashabihuna ala quburin hafiya ya ce wani gadirun duniya in muka gama barankaɗamin ma'anan duniya haka za mu bar duniyan wani hannu kama tara irin dai yadda kake ganin namu muta shaɗu kuna mun yi kama da juna ala kuburin hafiya a cikin kaburburan da korin ma ba a yi masu ba ai kaga da yawa sun ɗauki darasi a rikin shugaban ƙasa buhari tsohon shugaban ƙasa ka duba kabar yadda aka ji aka haka ba na jin wani ya hango wani bluetooth a ce an sami wani abu na bluetooth saboda tsohon shugaban kasa baya rasa ayyukan national assignment ko kuma waye-waye na neman shi haka kawai aka haka ranar duk da masu hakawa ma sun fito sun koka ba a su da kyau ba wanda ya kwangilar sai da ya danna kai najeriya lahira ce kawai maganinmu sai da aka wanki masu haka sai da aka wanki masu haka a kano wani goni ya fito shi ma yana koka a wurin masu sakan nan sai daga baya fahimta an wanke shi lokacin da buhari zai aurar da a sarkin biciko zai aurar da yashi akwai wani ashoki irin wanda ake sakan nan na hannu da ta tsarar da kin ita yarinyar wani tsoho a kano ya yi abin nan suka zo suka siye shi a wajen shi ko dubu sha bakwai ne idan sun siyar wajen dubu ɗari nawa kuma a shi an ba su kwangila ne shi ma ya amfana suka zo hannun suka murɗe da ya faɗa farashin maye da suka taya an ce duk duniya ɗin najeriya ne muke irin wannan za mu ya tsaya a motar miliyan sittin ko ya kira mai karas ya ce mashi nawa nawa ya ce hamsin hamsin ya ce uku ɗari lissafi ya nuna duk najeriya duk duniya ɗin najeriya ke yin haka kuma in kai zai fayyana ga gidansa wala zai iya fasa ya ce in yi je hunku za a sami sauki sai ya hango ana haka a gona sai ya gangara kaga maganin wannan ma duhu ya harbe shi da duhu ya ibada sai na ake bada maganin maciji ana ya yan ko mai farashi haka ake ya ce ya kawai ya ce maka ya fasa waye waye abin nan kaga in aka su dukkan iri ɗaya ne kaburburan iri ɗaya ne ya ce a amalo na tuƙuli wa tukfidu sha'anana wa hisabuna bil haqqi yawmal ghashiya ayyukanmu a nan duniya suke iya daga mu ko su kaskantar da mu wa hisabuna hisabin mu kuma na ƙarshe bil haqqi ana yin shi da gaskiya ne yawmal gashiya ranar mai lullubewa ranar alkiyama kenan yace hurun yan matan aljanna wa anharun da koramu na aljanna usurun aliya da benaye madaukaka ko dai su wa jahannamun tusli wa narun hamiya ko kuma akai mutun jahannamar da za ta kona shi da wutar gobara yace fahtar li nafsika ma tuhibbu wa tabtaghi ma dama yawmuka wal layali baqiya to yanzu ya rage naka ka zabar wa kanka abinda kake so kuma kaga yayi maka matukar kana da raguwar kwana ɗaya ko yini ko dare ɗaya da ya sauran maka yace wa gadan masiruka la turaji'u ba'daha wallahi ka shirya gobe za ka bar duniya kuma ba za ka taɓa dawowa ba in ma dinanul khuldi wa in mal hawiya ko aljanna ko hawiya abu la tahiyya cikin baituka shida ya karkado mana bayanai masu matukar muhimmanci da za su nuna mutum haɗari da sharrin da duniya take ciki wanda bai kamata mutum ya sallama mata ko ya yarda mata ba malamai sun yi maganganu da yawa game da duniya sai na umar ya wuce wajen wata bola fatabasa fatu bisa inda kawai sai aka ga ya tsaya a cikin bola yana ta kallon mutane sai ya ce masu mutane a bola haka wani ya san kau da kai wani na tono wani na bola dai na tawari sai na umar ya kalli mutanen da ke gefe ya ce hadihi duniyakum allati taharisuna alaiha kun ga wannan bolar ba gwanci da toshe hanci ba duniyar ma haka take in kana da hankali sai ka toshe hanci in kana da hankali kai maza ka wuce in kana da hankali kai takalmin da ita dan za ta iya bata maka riga an tambayi Abdullahi dan Mas'ud me zai ce game da duniya sai ce man arada duniya adarra bil akhirah duk wanda ya ce shi duniya kawai yake so ya tara zai cutar da lahirar shi wa man arada al-akhirata adarra bid-dunya duk wanda ke neman lahira sai ka tsufa a duniyar nan in dai lahira da gaske kake so to dole sai kai ka cuta a nan duniya zaka hakura da wasu abubuwa dole ka hakura da in kana so ka zauna lafiya wani wurin kuma yake cewa antum aktharu siyama wa aktharu salata wa aktharu istihada min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa hum kanu khayran minkum daga tambaye shi wani ma ya aba abdurrahman kala kanu azhada fi dunya wa argaba fil akhirah yace wallahi na lura kun fi sahabbai sallah kun fi sa azumi kun fi su mugun natin bauta amma kuma sun fi ku abun Allah aka ce mashi dan me yace kun fi ku kun fi su mugun kwadayin duniya sun fi ku kwadayin lahira ku yanda rafa kafa kuke idan ka ga neman lahira zai taba samun neman lahir duniya a neman lahira zai taba samun duniya sai ka ada neman lahirar kawai ka ce babu ruwan kare shi al-imam al-hasan al-basri yake cewa man athara dunyahu ala akhiratihi fala dunya lahu wala akhirah wanda ya bibita duniyar shi akan lahira to ya nuna bai da duniyar bai da lahirar kawai yayi asarar duka kenan ya tashi aiki wani kuma yake cewa man afsara dunya zahada fiha duk wanda ya fahimci mecece duniya to wallahi zai yi taka tsantsan da ita wani malami yake cewa bi duniyaka ko shi al-Hasan Basri yake cewa bi duniyaka bi akhiratika tarbahu kuma ko tarbahu kuma jami'a ka sayar da duniyarka domin lahirarka sai ka tariwar su duka biyu wala tabi akhirataka bi duniyaka fatahsir huma jami'a kar ka sai da lahirarka dan duniyarka sai kai asarar duka biyu don ka sayar da lahirar ka kano ka sai duniya ba abin da zai maka rahimallahu akwaman kana fi dunya indahum wadiya ka yace wallahi Allah ya rahama ga mutanen da su a wurin su duniya wata wuce kayan ajiya ba fa addauha ila man yatamana ha alaiha haka suka dauke ta suka mika ma wanda ya ba su ajiya lami lafiya bal ba su tunanin ba kenan sun marahu kufata suka taka suka tafi ko takalmi babu sun yadda da haka man nafasa fi dinika fanatisu wa man nafasaka fi dunya falqihi fi nahariha wanda yake kokarin yi gasa da kai a neman lahira to ka yadda ku gasa kar ka kyale shi wasari'u ila maghfiratin min rabbikum sabiqu ila maghfiratin min rabbikum haka ake amma wanda ya ce zai gasa da kai a neman lahira ya ce yare shi tafi duniya kai wanda yake neman zai gasa da kai a neman duniya ya ce fa alakai hadi na hari hatta duniyar ta ka wurga mashi bashi ta ishe shi riga da wando duniya ba kan wasuwar kowa mace da kake ganinta mayaudar ya ce ta ƙarshe ibrahim al'adam yake cewa hubbu duniya son duniya ya summu wa yu'mi yana kuruntarwa yana makantarwa wa yuzillu riqaba yana kaskantar da wuyayi in dai kace duniya ne wallahi wanda bai isa ba zai tattaka ka kana tsare girman ka kuma shikenan ka sha yanzu misali Dr. Idris na Bauchi Dr. Idris Abdulaziz Allah ya ji kai shi duk wanda ya san yadda ya rayu dama ya ce tun da ya gama Madina abin da ya roka kenan ya daga hannu ya ce Allah ka sani Allah karkasa ya rayu karkashin wani lakabban abin da zan rayu a kai a adada shi kuma haka yanzu duk in ka ga yadda ya rayu da yadda ba karamar gudun ma ba sunna ba banda bauchi kawai a arewa ma to kuma ko kai waye zai faɗa maka gaskiya an taɓa ba shi wani shugabanci na abin da ya shafi hukumar alhazai aka tafi kama ɗakuna kasan kuma a nan ne ake samun alheran ofis a birgirin ba kai kai kai ni wani ya taɓa ban labari ne shuru na haka abin yi ta haka yi don mutum ashirin ya ya amfana biyar nan biyar nan biyar nan biyar nan biyar nan turuk turuk ne aka je da dr idris kawai sai aka zo aka yi haɗa su da masu ɗakin aka yi cuwa-cuwa ya gano an yi tun daga can suka yi mitin suka ce aka bari ya ga gwamna zai lalata tsarin daga can suka bata shi yana dawowa aka sauke shi ya ce ya gama shi suka ji suka yi tuwato za ce ai dole sai an yi gaskiya dole sai an yi gaskiya so da aka mutum ne mai abin nan sosai har a makotan shi a gwanda ba sa yin shi amma bai damu ba bai damu ba to kaga ji yadda za ka ga wasu na ka taɓa ganin da gulama irin wannan irin ta ba duka sha hadisin nan ci wata wata ɗaya da saba'in ko ko ila yanzu sai tsada ɗari biyar ko tana kai dubu ko amma kaga dai ai ko banza zai sai guda ɗari ko da yaushe da yadda lafiyar shi kuma galiban farare to amma wannan yana so ya ɗinka rigar miliyan ɗari zai ɗinka biloniya ne eh ba ta yi tsuran ce ba ne ma ya yi kwalita wa education na je har wurin na gani yana da asibiti ga makaranta ga masallaci ga abubuwa da ya je akwai abin nan kamfani na 'yan banga da yake da su ya yi masu duk rijistar da ake yi har zuwa ake a nema haya in kana son security a gidanka yana da su an ba su horo har ofisinsu na gani da ka miloniya ne sosai da ya duk kasan nan bai jin kungiyar uban kowa da yake ce ba ta yi ba ba kwandalar da yake ci ta cikin ka za ta zai ji tsoron ka to kaga ya wurgar da duniyar sai ta biyo shi shi yasa suke cewa in kana so duniya ta biyo ka to ka wurgar da ita in ka bi ta kuma gudu za ta yi ita tsiyar ta kenan ita duniya ta fi son wanda ba sa santa masu santa kuma kai su take ta baro to kaga akwai aiki sosai wajen mu fahimci mecece wannan duniyar salama ibnu dinar ya faɗa wata magana ce man arafa duniya duk wanda ya fahimci mecece duniya lam yafrah fiha bi raqa'in ba zai taba murna ba dan ya samu alheri a duniya kawai shikenan wasu kuɗi kawai suka zo maka kwatsam yace in ka san haƙiƙanin duniya ba za ka yi murna ba muguwar sharri ta shirya ma tarko ne murnanka kuma alamar ka fada ne kawai ka dauki salo ka ga ya za a fita walam ya hazan ala balwa ko mutum ba zai bakin ciki ba saboda annobar ta same ka yanzu kawai ka ga wani rashin lafiya kar kai bakin ciki kar ka damu yanzu ka ga wani abu da mun sha kawo irin maganar anan irin ƴaƴan mu haka da ƴaƴan jari'i irin zaga suna tattara yaya kawai nan sai daga shekarun ne kawai sai daga wani likita musamman yi program a kai shi ma da ya tashi yana dariya ya buɗe program din cewa wai ko kun san me yasa ‘ya'yan talakawa suka ji lafiya da garkuwa mai kwari akan ‘ya'yan mawadata wanda ake bakoyewa sai ce binciken da aka yi sabo yanzu shine dan irin abincin nan da muke ci da shiga wuraren kwata da kazanta da datti da contaminated abubuwa da muke mu'amala da su wasu suke karfafa garkuwa yanzu an gano da ce canjin mu mun yadda dama ku ne kuka biyo mu yanzu wai shi yasa irin munan da ake ci za ga wani abinci ya kwana a buɗe ko a gabza an kai shi wurin wanke-wanke ya awa uku a dawo da shi a ci a sha ruwa ko ba za a yi zawo ba fito wannan abincin akwai sinadarai masu ƙarfafa garkuwa su kuma can da 'yan madara ta kwana ta awa 24 ta yi expire shi kenan muku ne zuma a waya dala nawa ki duba expire in za ka sai kaya inda kawai za mu gane sai sai ka buɗe madara ka tana wari ko ga tsutsa haka ko kwari ta wannan ta lalace lalata ita ya kai mu a wurin amma kan a haba su ma na sun fara gyara wai an ce ta yi extra ba ana nufin cutarwa za ta yi ba wai ta rage quality na ce ma dalla za ta aiki to kaga maganar da ibnu dinar ya faɗa yace ni'matullahi zuya anni min zawa anni min ad-dunya a'zam min ni'matihi alayya fi ma atani minha yace wallahi ni'imar duniya ni take nade man duniya in ga cewa ba komai bace Abdullahi ibn al-Mubarak maganar karshe karshe da zamu tsaya yace hubbud dunya fil qalbi wadh-dhunubi eh tawash eh tawashadu yace son duniya da zunubi su suke mamaye zuciya in son duniya ya shiga zuciya sai ya shagaltar da ita sai ta fara zunubi in suka haɗu su biyun sai su hana alheri shiga ya ce fa mata ya silu alkhairu ilai ta yaya za ka yi tsammanin alkhairi da ya shiga zuciyar da take son duniya sufyanu sau da yake cewa sami'tu duniya sammaitu summiyatu duniya da annaha daniya an kira duniya da suna duniya ne saboda wulakantacciya ce an ce a duniya me yasa aka ce a duniya abu na kusa ko me ake nufi na kusa ko kare ke son duniya zai samu akhira fa aka ce ta can karshe sai kai taku sannan kaje to nan sai an yi aiki wa ko dai imanu kenan to kaga dai wannan wa'azi ne mai muhimmanci da ke nuni ga cewa wannan duniyar mutum sai ya yi tsantsan da ita kwarai a sa zuhudu karka damu da cewa to ai abubuwan ne an yi ka ba dai kana numfashi ba ba abincinka na nan wallahi tallahi abincinka na nan radda ya kare kuma ko kai ka mallaki abincin duniya kuma sai ka bashi na magada ne tun ma kafin karatu za a fara karya harshenka ce bai iya karbar komai sai farau-farau shi kadai ya rage a kundin Allah shi ma ka gama shan yarabanka ka gani kwansa maka za ka dawo da shi a ƙarshe ma a datsa bakin sai numfashi kawai ya rage yanzu numfashin kawai ake kirga saura bakwai saura shida falau la iza bala na fil hulqum kuma ta zo ta aiki ga likitoci ga masana ga kwararru ga masoya Allah ce in kun isa ku dawo dara in kun isa kuma ba wanda ya isa a gama gwajin a gama waye a gama waye shikenan a gama marasa kunya su tawa Allah da shin kunya wai ba a yi mai adalci ba shekara hamsin da biyu a kashe shi me ya ci wannan Allah za ka faɗa ma in baka sai da za ka same shi mu ka zo mu faɗa maka sun masawa alal arshi ne ko in ba za ka iya zuwa ba ranka zai iya zuwa ga transformer tun je ka runguma kana mutuwa za a ɗauki ranka sai sama in kafiri ne a wurgo shi amma dai ka dana yi an ɗan kusa da kai ko an kusa da kai saman duniya an wurgo ka masu imani kuma su sallama cikin aikin Allah to wannan shine magani na goma sha hudu cewa mutum ya yi la'akari da wannan duniyar ba ta da wani gwani za ta kai ka tabaro ne za ta taimake ka ka tara ta lallata ka da abin da ka tara ta taimake ka kunna wuta ta kona ka da wutar ta taimake ka ka tara dukiya ta kona ka da dukiyar ta ziga ka a mulki ta halaka ka da mulkin kuma ta wulakanta ka da mulkin ta ziga ka ka taka wasu ta ziga wasu su kore ka ta ziga wasu kuma su kama ka su daure ka yanzu wani babban minista na nan a tsaure yana jiran wanda zai bele shi a rasa ina yaran da ya daga ina waye ina waye in ba tsiyar duniya ba an taba haka wa alaikum assalam na'am eh
wajen raba kayan nan za a raba hajjin da ya ce ko
kamar gado kuma bayan ya rasu eh
sai a kawo gudunma a kusa wani alfa mai a wannan ba na gado ba ne su aka ba da aka rasu iyalan mamatan aka ba eh iyalan mamatan ne wannan ba zai shiga cikin kayan gado ba za a iya ci abinci da shi kuwa wasu abubuwa na ɗawainiyar su iyalan in ya so daga baya sai a zo sai a raba gadon wa alaikum assalam eh abin shi karo da duk wannan bayanin ba saboda ai ba za ka kwanta ba kuma ba za ka kwanta ba shi Allah shi ba mu wannan director sai yake cewa wabtaghi fi ma ataka Allahu daral akhirah duk abin da aka baka lafiya ilimi connection opportunity dabara hikima ka nemi duniya da shi amma wala tansa nasiba ka da duniya duk inda za ka shiga na neman duniya kar ka manta lahira don ka riki wannan aiki shikenan shi yasa matacce shine wanda bai da buri wanda ya fi shi mutuwa shi wanda ya yi burin da ya fi ƙarfi shi amma dai ka zama kana da buri kana da manufa an ga wani tsoho na dasa dabino yin lokacinsa da dabino ya fara ya ce wajen shekara 60 aka ce kai tsoho ya kake dasa dabino ai ba za ka kai ne ce a wasu suka dasa muke ci kuma ya kamata mu dasa wasu su ci kaga magana ta gaskiya kenan akwai wata tambaya nan ko neman ƙarin bayani yake cewa dalla a yi kira ga iyaye da magidanta kan sanya gyale lokacin biki yake to a satin da ya wuce ya ga yaron da ya ɗauki matarsa zuwa gidan iyayenta domin biki da gyale ta yi kwalliya na rashin mutunci kuma sun keto ƙofar gida suna hotuna da iyayenta to ya ce a yi kira akan wannan matsalar ina ga mun sha magana a nan laifin iyayen ne gaskiya sa gyalen nan haramun ne haramun ne kuma haramun ne ko ba wanda za ta sa sai tantiriyar yar iska masu auren nema ni suke ban haushi zan aure ki in hango ki da gyale ran juma'a za a daura auren gobe asabar dan dai na tabbatar ba sahabi ya aike ki ba sauran su kawai aikuwa zan na fasa kuma zan sa doka kar wanda ya zo ban haƙuri in kuka matsa kuma in faɗa suna ni ba zan aure karuwa ba kawai ku kuka matsa yi na ce na fasa kawai a fanta na fasa ban gama fenti ba ni zan zauna yi ba ita ban gama fenti ba na yi so da aka sake la haramun ne bai cika hijabi na da sharuɗa takwas hijabi bai cika ko ba gyale bai cika ko ɗaya ba ta za ka bari ƙirka ta sa sannan ga abinda annabi ya faɗa wanda shi ne mafi haɗarin annabi ya lissafa mutane guda uku ya ce ba za su shiga aljanna ba salasatun la yanzuru Allahu ilaihim yawmal qiyama Allah ba zai kalle su ba wala yukallimuhum ba zai magana da su ba wala yanzuru ilaihim wa lahum azabun ali suna da azaba mai radadi daga cikin lissafa ad-dayyus mutumin da baya kishin iyalan shi kamar yanzu wancan namijin da matar shi ta yi kwalliyar rashin mutunci ta sa gyale ya ɗauke ta ɗan wuta ne in ka faɗa annabi ne ya ba da lasisin ɗan wuta ne ba zai shiga aljanna ba lokacin da Allah ke kiran mutane daidai dai na zu ka san kayi kaza kayi kaza kayi kaza kayi kaza kuma ka san na sani Allah na sani sai to je kana yafi ganawa da bawa zai da Allah ba karamar rahama ba ce dan ba za ku gana ba ka taso a haka sai ya yafe maka wani abu to amma shi wannan ko gana da shi Allah ba zai yi ba ana zuwa filin kyawa ya ce da su da suwa da da suwa da ku tattara su kuce da su wuta to wanda ba ya kishin matar shi da ƴaƴan shi da iyalan shi dan wuta ne za ga yaran sai su sa gyale su shiga rashin mutunci iyayen na kallo ila sai a ce ko kwana ɗaya ne ko waye ko waye ba ta da dangi ne ba ta da yan ne ba malamai ba iyaye ba shugabanni ba dangi ba ba surukai a yi magana gaskiya bala tsabar rashin mutunci ne wasu iyayen za su an yaudare su ne ya da yadda sa hijabi a gida ko sai ta sa gyalan a waje to amma shi ma ido za ka samar da ayi kuma duk wanda ya kawo maka labari ka yayata duk wanda ya ganta da gyale ya kawo ya ɗauko ɗan acaba ya zo ya faɗa maka za ka biya kuɗin zuwa da dawowa haka ya kamata ka yi in kana da wata doya ƙatuwa ma irin ta naijan nan ko taraba tika ɗika ka bashi biyu Allah Allah ya bar zumunci ya ƙara soyayya ita kuma Allah ya dawo da ita ka bashi doya ne sakwara nan ma gidan za a yi sakwara zai ga an gyara gaskiya iyaye akwai yanki na lokaci ya yi da kai shi kenan lokacin biki? kowace anguwa a dauko gyara to ina yin hizba na yan hizba ne a nan yan hizba a sashi a ajanda a fara da wa'azi a karfa to na suwa ne ne sai kuma ya rigima to a zaɓe hankalin mazan kenan to maza a gyara gaskiya ka faɗa mata shi ya sa kulli shi ne kishin ta din Allah ya sa mu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh